الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 16 ga watan 11 watan zulka'ida hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin addurratul mudiyya fi aqdi ahli alfirqatil mardiyya da ya fi shahara da wato ainihin al'aqidatu as-safariniyya ta babban malami abu abdullah muhammad ibn ahmad as-safarini al-hambali annabulisi za mu tashi muqaddima da ya ce al-muqaddimatu fi tarjihi madhhabi salafi ala ghairihi min sa'iril madhahibi wanda wannan shine karatu na biyu a cikin wannan ainihin wato littafi wale ya ce muqaddimatun fi tarjihi mazhabi salaf wato wata shimfiɗa ya yi wajen gabatar da mazhaba ta magabata yani aqida ta magabata ala ghairihi min sa'iril mazahibi akan wani shi daga sauran mazhabobi da aqidu duk wata mazhaba wadda ba ta salaf ba to mazhaba ce wadda ta kasance ainihin wato koma baya aqidar salaf manhajin salaf shine tafarki na tsira shine tudun mun tsira shine ainihin wato jirgin annabi nuh safinatu nuh man dakhalaha naja ومن تخلف عنها غرقا a wata nuska kawai ya rubuta fasil a wata nuska babu fasil tsakanin inda muka tsaya baiti na goma sha takwas wato wahallahu wa sa'irar a'immati manazilar ridwani a'lal jannati bai yi wani babi ba sai kawai na sha tara i'lam hudita annahu ja al-khabar to amma a sa muqaddimar shi yafi wata nuskar an rubuta al-muqaddimatu kawai to wannan ikhtilafin nusakh la yadurru malam yake cewa i'lam hudita annahu ja al-khabar عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والموحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يتي اعلم هديت أبو تاجت كسني الله يشريت الدكي annahu ja al-khabar cewa lallai hadisi ya zo anin nabiyil muqtafa daga annabin nan abun koyi khairul bashar wanda yake fiyayye a cikin mutane lafazin hudita jumla ce i'tiradiyya du'a'iyya wato ko babu ita magana za ta tafi اعلم أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر mahudita addu'a ce ake mawa ɗalibi mai saurare mai karatu cewa Allah ya shiryatar da kai domin man ya hadihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala da yana cikin tafarki na magabata kwaɗayinsu akan neman shiriya da alkhairi ga ɗalibin da ke karatu gurinsu ko wanda zai koya daga cikin rubuce-rubucensu da ainihin ilmummukansu to ka sani Allah ya shiryatar da kai lallai cewa labari ya zo alkhabaru bi ma'anar hadith alkhabar yakan zo da ma'anar alhadith ko al'athar da haka shi a ammu min alhadithi wal athar li'annahu yajma'u ma'aniha aw ma'anihima jami'a fayuqalu wa fil khabari wa yu'na bihi al athar wa yuqalu wa fil khabari wa yu'na bihi al hadith amma hadisi in an ce hadisi akai shuru to ana nufin al hadith al marfu'u ila an nabiy sallallahu alaihi wasallam amma al athar يحتمل أن يكون موقوفا على الصحابي أو مقطوعا عن التابعي فمن دونه إذن الخبر يجمعها كلها فيعنى به المرفوع والموقوف والمقطوع تراك في الخبر أنا ينانف حديثي جاء الخبر عن النبي دقاء النبي wannabin nan wanda ya kasance al-muqtafa abun koyi sallallahu alaihi wasallam al-iqtifa'u shine tatabbu'ul athar an tad'a karij an tad'a rijlaka fi al-athar alladhi rufi'a minhu rijl ka daura kafarka akan sawun da aka dauke kafa kamar yanda wato anufin bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kamar yanda sayyiduna abubakar yace ma sayyiduna umar ilzam gharza rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalzumci a wato sawun annabi sallallahu da garzu ana nufin gurin daura kafa a jikin doki lokacin hawa abinda yake nufi dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaba ka zabe shi abinda ya yadda da shi ka yadda da shi abinda ya bi ka bi shi abinda ya faɗa ka yadda da shi abinda ya aikata kai koyi da shi to shine al-muqtafa ومن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خير البشر وند شيني في ينهلتا أنا سيد ولد آدم ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم نيني شوغبان دك زريار النبي آدم كما يتبع الفهري بني إذن هو التحدث بنعمة الله والإخبار بالحقيقة وليس افتخارا على غيره صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم عنه بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا خبر لما يزود شيء بأن أن هذه تفسيرية توكيدية شوى للي ذي الأمة يعني هذه الأمة للي ونن الأمة تامو تمسلنتي سوف تفترق da sannu za ta rarrabu bid'an wa saba'ina kashi saba'in da wani abu bid'u al-thalath fa wato ila al-ashir amma ya zo a sunna cewa thalathin wa saba'ina firqa to za ta karkasu kashi saba'in da wani abu i'tiqadan a wajen kuduri aqidu ne za su rarrabu wal muhiq wanda yake mai gaskiya cikin waɗannan bangarori ma kana fi nahjin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kasance akan tafarkin annabin nan zababban Allah al mustafa akan kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al mustafa min babil ikhbari la min babit tasmiya bai zo a cikin wato ainihin sunayen shi cewa al mustafa ne ba amma cikin sifofin shi da Allah ta'ala ya bashi na daraja to shi zababbe ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha istafa quraishan min al-arab lalle Allah ya zabi quraishawa daga cikin taron larabawa ko a wata riwa min waladi isma'il wastafa kinanata min quraish yace wastafa bani hashim min kinana واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش سيتي واصطفاني من بني هاشم كاغا الزابي ني سمن زابي كما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس zaɓi ne in kaga Allah ya aiko annabi to ya zaɓe shi ne to shi an gama tantance gabaki ɗaya sai ya zama ya fi kowa cikin annabawa to wanda yake kan gaskiya cikin waɗannan ɓangarori da aƙidu 73 ɗin shine wanda yake kan tafarki manhaji turba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen Allah wa sahbihi da sahabban shi domin su ne wanda suka bayyana mana aƙidar tashi a cikin furici da aiki min ghairi zaighin ba tare da wata karkata ba wa jafa kuma ba tare da gazawa ba akan ce jafa yani kasara aw kasura shay ko kuma aljafa'u da ma'anata ainihin wato wauta da ainihin wuce iyaka to duka zai iya dauka wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da tafarkin sahabbansa tunda ya ce ma kana ma kuntu alaihi al ana wa ashabi wa laysa hadha an-nass jazman yu'tabar wannan nassi na cewa kulluha fi nari illa wahida babu wanda za a yi i'tibari da cewa shi ke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi firqatin a cikin wata firqa daga cikin firaq guda saba'in da uku ɗin nan illa ala ahlil athar face sai ga ahlul hadith ahlul hadithi wal athar humu ahlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahlu al-ittiba' wal iqtifa' wa adami libtida' wa ahli ittiba' wa adami ittiba'i al-hawa wa zayqi wa dalal daka sune waɗanda za su kasance su ne firka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulluha fin nari illa illa wahida wa hiya jama'a wani hadisin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su waye su yace hum ma ma kuntu alaihi al ana wa ashabi hadisin na tirmidhi da ibnu maja wanda a shekul albani ya tabbatar da shi to anan baiti na gaba ya mai ainihin wato a babi ya ce kawa'idu ahli sunnati fin nusus ƙa'idoji na ahli sunna wal jama'a a gurin tabbatar da nusus na ainihin wato shari'a yana nufin lasiya ma kenan a nusus waɗanda suka shafi aƙida to a wasu nusakh kuma bai raba ba kawai ya haɗa shi duk cikin waccan mukaddima ɗin yace fa athbatu an-nusus bit-tanzih min ghairi ta'til wala tashbih fa kullu ma jaa min al-ayati aw sahha fil akhbari an thiqati من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل ya ce su waɗannan ahalus sunna ahalul athar ɗin fa'athbatun nususa sai suka tabbatar da nusus na alkitabu wa sunna bitan zihi ta hanyar tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala hadhihil ba yuqalu laha ba'ul musahaba ba'ul musahaba yani sahabu sahabun nususa bitanzih dukkan wani nassi suna tafa da shi ta hanyar tsarkake Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya zo na wata sifa ko wani suna daga cikin suna ko sifar Allah ko wani aiki na ubangiji ko abin da ya shafi kudurar Allah cikin zartar da al'amura na duniya da abubuwan da suka shafi mughayyabat da abin da ya shafi al-thawab wal jaza'u wal iqab duka suna tsarkake Allah daga duk wata naƙasa duk wani aibi babu zalunci cikin lamarinsa babu mugunta a cikin lamarinsa babu gazawa babu mantawa babu gajiyawa babu gagara babu tsoro babu razana duk wani abu da yake naƙasa ce to shi Allah bai siffantu da wannan ba min ghairi ta'atilin ba tare da kore ma Allah subhanahu wa ta'ala wata sifa daga cikin sifofin shi ba wala tashbihin kuma ba tare da kamanta Allah da wani a cikin sifofin shi ba babu ta'atili ka ta'atili aljahmiyya babu tashbihi ka tashbihi alkarramiyya wa ghairihim min ahli albid'a wa ghulat almutasawwifa masu kamanta Allah da halittunsa da haka duka bangarori biyun sunna suna tsarkake Allah daga gare shi at-ta'til wa tashbih ta'tili shine aikin su Jaham ibn Safwan wanda ya kasu kashi kashi kusan kashi biyar ne ta'til akwai na juz'i akwai kulli akwai kaza akwai kaza akwai ta'tilu sifati duna al-ism akwai ta'til ba'd sifat wa ithbat al-ba'd kamar yanda ja wato wanda didda suna kiran shi ta'wil amma qabla at-ta'wili atalu sune asha'ira maturidiyya karramiyya kullabiyya ga sunan dai da sauran tarkacen da suka kyankyasu daga cikin wato a kyankyasa ta jahamiyya da mu'tazila wasu su kore wato ainihin wasu sifofin su awwala wasu wasu su kore wasu sifofi su tabbatar da suna kamar yadda mu'tazila suka yi to dukkan wanda ya yi ta'atili dai mu ba ma tare da shi ba ma kore ma Allah wani abu daga cikin abubuwan da ya tabbatar wa kansa ko ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mushi sannan babu tashbihi ba a kamanta Allah da halittunsa shi ta'atili wannan ijma'an mutumin da ya attala wata sifa kai tsaye ya ƙaryata ta kenan yayi inkarinta to wannan ya kafurta to haka ma tashbihi wanda ya kamanta Allah da wani ya kafurta domin yana cikin dalilin kafurtar da mushrikai bal hum bi rabbihim ya'dilun Allah ce suna kamanta ubangijin su da da gumaka shi yasa suka zama kafirai wannan yasa Nu'aym ibn Hammad al-Imam al-Thiqa yani fi fi sunna in kana fihi da'f fi al-hadith wa riwaya Nu'aym ibn Muhammad malamin al-Imam al-Bukhari ya faɗa yake cewa man shabbaha Allah azza wa jalla bi shay'in min khalqihi faqad kafara duk wanda ya kamanta Allah mai girma da ɗaukaka da wani abu na daga cikin halittunsa ko da ba duka ba bi shay'in na kira fi siyaqi yani ash-shart to ya kafarta duk wanda ya kamanta Allah da wani ومن أنكر ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر kuma duk wanda ya yi inkarin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to ya kafurta kaga wannan wato at-tashbihu wat-ta'tilu min asbabil kufri war riddati sai ce walaysa fi ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsah wala ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tashbih amma duk abin da kaji Allah ya siffanta kanshi da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi to babu tashbihi a ciki kun gane karwani ya ce a to an ce kamanta Allah da halittu kafirci ne to ya za a yi kuma da wato ainihin cewarsa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha ya za a yi da wannan hadisi mu ce ai Allah ne ya faɗa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kaga babu tashbihi a ciki amma ka kirkiru wani abu ko wata ma'ana ka jingina ma Allah wadda take daidai da ta bayi to wannan shine ake magana kafirci an gane ko domin a wanda Allah ya ba da labari ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari daga Allah babu tashbihi kai ne saboda gazawar fahimtarka da rashin sanin wane ne Allahnka yasa ka ka, ka fahimci cewa wai kamar akwai kwatanta Allah da halittu a ciki rabbun wa abdun kaifa yashtabihani ina kabaro laysa kamithlihi shay ina kabaro fala tadribu lillahi al-amthal ina kabaro wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda wannan athar abu zar abdu bin ahmad al-harawi ya fitar da shi a cikin mu'jam ɗinsa ibn asakir cikin tarihu dimashq abu nasr al-asbahani cikin amali wato ainihin nashi haka zahabi cikin siyarwa alamin nubala allalaka'i cikin sharhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a wanda yake magana ce tabbatatta daga nu'aym ibn muhammad wa ajma'a alaiha ahli sunnati wal jama'a fa kullu ma jaa min al ayati duk abin da yazo cikin ayoyin alqur'ani aw sahha fil akhbari an thiqati ko ya inganta cikin hadisai daga amintattu waɗanda suke makbulun riwayati minal ahadithi na hadisai yana nufin ahadithu sifat ahadith as-sifat numirruhu kama qad jaa muna zartar da shi kamar yanda yazo wannan imrar imrarun lafziyan wa ma'nawiyya imraran lafziyan wa ma'nawiyya da ko wanda zaka ga sun faɗi wannan athar daga magabata irin su al-auza'i irin su malik irin su thauri da sauransu da suka faɗa numirru haka ma ja'at arwaito su daga magabata da yawa suka ji sun ce ai mu ma mun yadda da shi to amma imraru wato ainihin al-lafzi ne suke nufi imraru al-lafzi min dunil ma'ana wannan mazhaba ce gurbatacciya kamar yadda shekul islam ibnu taymiya yace wato fa inna madhhabat tafwidi min sharri aqwali ahli albid'i wal ilhadi ya faɗi wannan a cikin dar'u ta'aridil aqli wan naql dar'u ta'aridil aqli wan naqli juz'i na 1 safa ta 205 cewa madhhaba ta tafwid yana nufin tafwidul yani tafwidul ma'na tafwidul ma'na yace mazhaba ce da take mafi sharri na maganganun 'yan bid'a da mulhidai za su ce maka sun yadda Allah istawa alal arsh amma ba su san ma'anar istiwa'in ba sun yadda Allah ta'ala yaghdab amma ba san ma'anar ghadab din ba sun yadda Allah subhanahu wa ta'ala yadhhak lahu rijl lahu yad lakin la ma'ana li hadhihi sifat لا يعلمون معاني هذه الصفات فهذا من شر اقوال المبتدعه kawai wani an fake da guzma ne aka harbu karsana suna tare da waɗancan mu'addila din suna tare da wa'incan mu'awwila din ahli sunna sun tabbatar da ma'anar sam'u wal basr kamar da suka tabbatar da ma'ana ta ar-rijl wal yad na al-istiwa wad dhahik duk wata sifa da ta tabbata daga Allah subhanahu ta'ala sun tabbatar da ita ala ma'aniha lughawiyya wa maqasidiha shar'iyya lakin suna tafwidin kaifiyya ne haqiqanin kunhu sifati ne basu sani ba ba wanda ya san haqiqanin yaya istiwa'in Allah yake yaya fushin Allah yake yaya hannun Allah yake yaya dariyar Allah take Allah bai bautar da mu da sanin haka ba amma ma'anar istiwa'i ma'anar dhahik ma'anar rijlu ma'anar ghadab duka wannan sanannu ne domin Allah ya ambace su a Qur'anin da aka saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin daka za a ainihin tabbatar da su ala madlulatiha al-lughawiyya al-arabiyya التي هي مفهومة معلومة من الله سبحانه وتعالى التي اختار اختارها وانزل القران biha an fahimci wannan ko dan haka wannan imrari da cewa numirruha kama ja'at numirruha lafzan wa ma'na imrarun lafziyyun wa ma'nawiyyun muna tabbatar muzartar mu saki waɗannan kalmomi mu faɗe su a harshe tare da ƙudurin ma'anarsu abinda kadai ba mu sani ba kaifiyarsu haƙiƙanin yaya suke wannan Allah bai lam yutli'na Allah subhanahu wata'ala alai Allah bai sanar da mu yaya haƙiƙanin sifofin shi suke ba amma ya sanar da mu ma'anonin sifofin shi wannan yasa in ka lura kai tadabburin ƙarshen ayoyin alqur'ani zaka lura da cewa sifofin Allah da sunayen Allah subhanahu wata'ala suna da ma'anonin da yasa zaka ga siyakin aya ke karewa da wani suna ko ya kare da wata sifa wadda take dauke da wani wannan bayanin da Allah ta'ala ya kawo a cikin aya wanda zai tabbatar maka ya ƙara sanya maka jin tsoron Allah da kwaɗayin rahamarsa da ainihin wato ƙauna da fatan samun lada daga gare shi ya ce numin ruhu kama ƙarja'a fasma min nizami wa alama ka saurara daga waƙe na sannan ka sani ka san da cewa abin nan da muka ambata shine aqida ta ahlus sunnati wal jama'a wadda aka tsatso ta daga alkitabu was sunna wala naruddu dhaka bil uquli ba ma mai da ma'anar suna da sifofin Allah ta'ala zuwa ga hankulanmu liƙauli muftarin bihi jahuli saboda wata magana wani makaryaci jahili yana nufin waɗanda suka kasance ahalu alkalam ashabul kalami wan nazar waɗanda suka kasance ba ahalu sunnati wal jama'a ba ahalu alittiba'i wat taqaffi ba wanda suka kasance ahalu alibtida' yani waljidal su ne yake kira da cewa muftarin bihi jahuli ba za mu koma zuwa ga ra'ayin wani makaryaci wanda ya kasance jahili ba irin su jaham yake nufi da su alja'ad ibnu dirham da su ainihin bishrun marisi da sauransu daga cikin waɗanda suke yan bid'a su wasil ibnu ata waɗanda suke kusoshi ru'asa waɗanda suka kasance jagorori a cikin bata jagorori a cikin bid'a ba za mu bi ra'ayinsu ba za mu bi zahirin alkur'ani da sunna dangane da abin da ya zo na ainihin wato nusus da abin da ya shafi al'asma'u wasifat ba za mu mai da hakan zuwa ga hankulanmu ba saboda shi hankalin nan ƙarshe in ka kai ka kawo dai za ka tarar da cewa cikin rudani zai jefa ka kamar yadda za mu ji fa'aqdunal ithbatu ya khalili daka aqidan mu shine tabbatarwa Allah sifofinsa ya kai masoyina min ghairi ta'tilin wala tamthili ba tare da kore ma Allah ta'ala sifar shi ko kuma kore ko kuma tabbatar mushi da misalin wani abu na sifofin bayi zuwa ga wata sifa ta shi ba ba a musalta Allah da halittu wanda ba a kamanta shi da su kamar misali ka faɗi wata sifa ta Allah sai ka ce misalinta shine yanda wane yayi kaza hakan nan tashbihi shabbaha Allah ka ce sam'un ka sam'i fulan basarun ka basari fulan yadun ka yadi fulan hada huwa tashbih amma tamthil yakunu fil fi'li mathala ka sifatin nuzul shi kamar wanda yanda wane ya sauko daga saman mimbari irin sharan da aka ma ibnu taymiya ko inda ibnu hajar al-haitami shirya wannan makircin da al-alusi ya rubuta littafi don raba gaddama jala'ul ainaini fi muhakamati al-ahmadain ibnu taymiya bai faɗi haka ba bal ibnu taymiya abin da ya sarraha ya faɗa yake bautar Allah da shi ya rubuce rubuce ya karar da lokacinsa akai shine tabbatar da aqida ta sahabbai aqida ta mazanjiya manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallama da almajiransa da tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba tare da ta'atili ko tamthili ko tashbihi ko ta'awili ba da haka ithbatun ma'at tanzih ithbatun ma'at tanzih tabbatarwa tare da ainihin wato tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan wani aibi na sifofin halittu duk da cewa anan fa aqdun al ithbat ibnu uthaymin a cikin sharhin da yayi wannan aqida ya ainihin wato dauki wani ma'akhadi ga malan anan cewa mu aqidar mu bata wata tawaqqufi akan ithbati kawai yace mu zamu iya cewa a wato a waqi'i anna i'tiqadana ithbatun wa nafyun wa tawaqqufun akwai abin da muka tabbatar akwai abin da muka kore akwai abin da muka yi tawakkufi a kai wato kamar ibn uthaymin ya buƙaci tausi'a ne faɗaɗa bayani ne amma in ba haka ba malam da ya ambaci ithbati ai ya ambaci biduni ta'atilin wala tamthil ko ya ce babu ta'atili babu tamthili ka kenan cewa za a tabbatar yana nufin duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi za mu tabbatar ba za mu kore ma Allah abin da bai bai kore makan shi ba san ba za mu musalta Allah da halittu ba ya ce fala tadribu lillahi al-amsal ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake daidai da na Allah ba wata sifa da take daidai da ta Allah ko da ka gani a cikin lafazi an ambaci dan adam da cewa a ainihin wato yana da as-sam'u da al-basar kuma kaji Allah sami'un basir ne to a asalin lafazi ne amma a hakikanin ma'ana sam'in Allah ba irin na mutane ba ganin shi ba irin na mutane ba irin na dukkanin halittu ba don shi sama da kowa yake yana da uluwu sifati wa uluwu azzat to amma an aka so fadadawa kamar da ibnu uthaymin ya fadada a cikin sharhin aqida ta safariniya sai mu ce akwai wasu sifofi da dole mu tabbatar da su sune ma athbatahu Allah ta'ala wa sahha ithbatuha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma athbatahu Allah aw sahha ithbatuha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya tabbatar a Qur'ani ko ya tabbata annabi sallama ya tabbatar wa Allah na dukkanin sifofi da sunayen Allah wannan zamu tabbatar da su min duni ta'atilin wala tashbih wa min duni takyifin wala ta'dhib to wannan babin ithbati kenan ko sannan akwai wasu sifofi waɗanda su kuma kore su ake ga Allah wanda mun yi bayani akwai almuhal ko wanda shine almumtani abubuwan da ba a jingina ma Allah su kamar haihuwa misali so da ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya kore ma kansa kamar mata anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة كمر منتوة وما كان ربك نسيا كمر زالنش وما ربك بظلام للعبيد kaga kenan wa'innan sifofi ne waɗanda za mu kore su a janibin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu sifofi waɗanda za mu yi tawakkufi a kansu asulan la na zikuruha la nafiyan wala ithbata kamar yanzu a ce jism an gane a ce jism ko a ce jiha wanda za ga 'yan bid'a suna ambatansu har su ma jingina ahalus sunna da suke tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kanshi da cewa wato ainihin mujassima ne su wanda lafazin aljism din ma bid'a ne a haƙƙin Allah ta'ala bai zo a ƙur'ani bai zo a sunna ba bai zo daga zancen sahabbai ba la nafiyan wala ithbata a ce Allah jiki ne ko ba jiki ba bid'a ce tambayar kanta bid'a ce da haka sai ka kiyaye in aka ce maka Allah jiki ne ko ba jiki ba ba za ka ce jiki ne ba kuma ba za ka ce me ba jiki ne ba karka ce laisa bi jism in ka ce laisa bi jism ka zo da sabuwar me aqida saboda bai tabbata daga lafazin magabata annahu laysa bi jismin daka mutun ya tambaye ka a huwa jismun aw la jism sai ka ce la aqulu innahu jism wa la aqulu innahu laysa bi jism bal aqulu innahu subhanahu wa ta'ala sami'un basir alimun hakim lahu yadun taliqu bi jalalihi lahu rijlun taliqu bi jalalihi istawa ala arshihi yarda ala anil mu'minin wa yaghdabu anil kafirin wal munafiqin wal mulhidin duka wannan nusus sun tabbatar da shi shikenan ka faɗa abin da nassi ya faɗa ka huta jiha ai mun ambata cikin aqida ta tahawiyya a cikin daura cewar da al-dhahawiyai la tahtawihi al-jihatu sit bangarori guda shida ba su kumshi Allah ba to a wannan gurin akwai at-tawaqqufu akwai wato al-ithbatu sannan akwai an-nafyu sannan akwai at-tafsil haka mas'ala ce wadda take in bid'a sun rike ta dan sukar dhahawi da dhahawiyarsa ahlus sunna sun kuskurantar da lafazin da ya ambata amma sun mai uzuri cewa ba aqida ta yan bid'a yake nufi cikin wannan lafazin ba kamar yanda al-qahtani cikin wasu gurare cikin nuniyar shi shima a cikin daura mun sha bayani inda yake cewa ya'ti bi ghairi tanqulin wa tadani cewa bi ghairi tanqulin wa tadani la hajata ila dhikrihi an fahimta ko la hajata ila ila zikiri to cewa jiha shidda ba su kunshi Allah ba ba su tattara Allah ba tahawi abin da yake nufi Allah ta'ala sama ba ta rufe shi ba ƙasa ba ta ɗauke shi ba ina fata an gane wannan da ma'anar cewa yana buƙatuwa zuwa ga sama da ƙasa wannan ba a jingina mai wannan to amma ambatan la tahtawi al jihatu din ne tunda salaf ba su ambata ba kakka ambata ko to amma da ma'anar cewa a yana da jiha ta cewa ga wani guri da ya rike shi da wannan an kore ma Allah ta'ala amma idan ana nufin makan ne ba a cewa Allah lahu makanun kaza amma ana iya tambaya kan ina yake tunda jariya ta annabi ya tambayi jariya aina Allah wanda aina ana amfani da ita gurin tambaya kan makan ne qalat fi sama wanda Allah ce amintum man fi sama am amintum man fi sama to amma aslam cikin bayani baka cewa makanuhu kaza lala sai dai ka ce kawai yana sama istawa alal arshi kamar yanda nasi ya zo da shi ita aqida ba a mata shishigi ba a kutse kawai abin da ya tabbata zaka yi imrar lafzan wa ma'ana mun fahimta to sai ke cewa wato ainihin halul mu'awwilina fi sifati halin masu tawilin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yana ga za mu bashi a nan duk da wata nuska babu fasila ko babu a wannan fasil din amma dai za mu bashi saboda littafi na biyu ya samu shiga insha Allah na'am